المرسلين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدرهم كدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رئيسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أسدة الباقية لا زال إلا الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الأسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قلوب الأغلاب فريد الدهري على الإدلاج حاتم العتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله الشيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم alhamdulillahi wal'abdulillah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wancan zama mun yi zama na 155 155 din nan kuwa shine ya kai mu ga ma'arifatul wali as'abu min ma'arifatillahi sanin wali ya fi sanin Allah wahala saboda sanin Allah shi sahibul kamalat ne shi kuma ɗan adam wali yana fitowa ne daga cikin mutum naƙisi ne yana da ɗabi'u wanda suke na nukusa ne daban-daban to ka gane shi yana daga cikin waliyai tashin hankali ne wannan shi ne ma'anan sanin wali ya fi sanin Allah wuya yau muna nan a zama na ɗari da hamsin da shida shi ne magana ibn abdullahi iskandari da aka tambaye shehu tijjani wa ma ƙaulu sa'il ma ma'ana ƙaulu ibn abdullahi iskandari سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه tsarki ya tabbata ga mallam ya ja'ala dalila ga wanda bai sanya dalili ala auliya'ihi dan a gane waliyansa ba illa min haisu dalila alaihi dalilin illa min haisu alaihi ne illa min haisu dalilun alaihi gane waliyi wato baya zama alami baya zama ko ina kawai ka gane ga wali ga wali Allah kuma bai sa maka ga alama ba wannan ba a ce maka wali ya ce maka shi wali ba ne Allah ne ya bar wannan dama idan Allah yana son ya sanar da kai wali to zai maka irin nashi ne ya sa maka tamakkuni a cikin zuciyarka har ka gane gashi nan sannan sai dilala kuma su tabbata wannan daga Allah ne walin yusal ilaihim bai sadar zuwa gare su kasancewarsu wa ba illa ma arada an yusalahu ilaihi sai dai wanda Allah yake son ya haɗa ka da shi idan Allah yana son ya na gajiya a ma'amul khairi idan Allah yana son ya sadar da kai da waliyin to kai ne zai yi maka aikin ka je wajensu don ka gane shi mudu Allah ya mana haka eh Allah ya mana haka ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba goma ba ba ɗari ba fiye da ɗari Allah yana nuna mana kuma irshadin kaga walan yusal ilaihim ba a saduwa da su waliyan illaman arada an yi sulahu ilahi sai wanda Allah yake son ya sada ka da su sai ka san su ma'anahu ma'anansa huwa ma qala rasul sallallahu alaihi wasallama shine abin da manzo Allah ya faɗa hina su'ila lokacin da aka tambaye manzo Allah man awliya'ullahi suwaye waliyan Allah qala lahum sai manzo Allah ya ce humul ladina idza ra'u zikrullah sune wayanda in kuka gansu za ku tuna da Allah bi ma'ana za ku ambaci Allah humul ladina idza ra'u sune wayanda in kuka gansu zakarullah za ku ambaci Allah wato shi wali yana tunatar da kai Allah da shi kuma a cikin lamarinsa ake ganewa kenan ashe in mutum ya ce bai san waliyi ba to ya ce bai san waliyi ba ne wato saboda shi ba yi daga cikin wanda Allah ya nuna shi ya nuna masa waliyan to wanda kuma Allah ya nuna masa waliyan su sun san sai abinda ubangiji yake cewa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun sami allazina amanu wa kanu yattaquna sune waliyan ai allazina amanu wanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna tsoron Allah wannan sune waliyai babu babu wata wulaya sama da taqwallahi eh babu wata wulaya sama da taqwallahi tsoron Allah yana sa a gane walitaka da shi kenan ashe za a iya gane waliyai za a iya gane waliyi inda suke ana gane ka ko kai mai tsoron Allah ne ko kai ba mai tsoron Allah ba ne ana gane ka da wannan lakin na hadal hadis sai da wannan hadisin la yusaddaqu illa fi ta'ifatin hassa baya tabbatar da wani abu sai waɗansu jama'a daban wa humul mafatihul kunuzi su ne kamar su mafatihul kunuzi za ka ga tsoron Allah tsantsa nan laman adahum ba ba ban da su ba za ka sami hakan ba hatta alƙudu ba har ƙuduri ba dole ba ne ka samu ka gane shi shi ne wali amma mafatul kunuzi in ka gansu wannan hasatan za ka gane waliye ne wani ce kai Allah ya haɗa ka da wani bawan Allah wani kaza kaza kaza kaza domin za ka ga ga duniyan ga ko menene ga wani abu amma kuma bayi daga cikin ba shi ne a gabansa ba ba shi ne a gabansa ba allan dai allan dai su shi ne wannan yana bayyana ƙarara shi mafaci da kunuzi wato duk wani taska na allah allah ya buɗa masa amma kuma ba wani abin da yake bukata wanda yake bukata a kan duniya amma kuma komi zai iya yi in ya ce Allah yi kaza ko in duk abin da ya bukata da Allah zai to amma kuma ba za a gan shi ya makance akan wannan hanya ba ana ganewa haka wa ma'anar hikimati ma'anar hikiman da Allah ya sa huwa iza ausalallahu abdan ila waliyin idan ba wa Allah ya sadar da shi zuwa ga wali wa qarrar subhanahu sai ubangiji ya tabbatar ko kuma ubangiji ya tabbatar fi kalbi zalika al'ab fi kalbi zalika al'abdi cikin zuciyar wannan bawa anna haza min awliya'i qat'an Allah ya nuna maka wannan wali ne yanke la ya taraddad wala shakku to ba zai yi kokonto ba babu taraddudi suma khadamahu bisidiki sai masa hidima na gaske wal adab da ladabi wannan akwai wani wali Shehu Ibrahim ya yi maganarsa a Zaria sunan shi Abdul Ali Abdul Ali sunansa wali ne Abdul Ali biyu ne akwai fajiri shaidani akwai kuma abdulali na gaske waliyi ne to wannan sai ya fito yana neman ya tafi ya je yana jin labarin abdul alim shi wannan waliyin zai je masa hidima sai fada hannun abdul ali dan duniya wannan fadawansa hannun dan duniyan sai ya same shi cikin rafahiya hayatu tarfiya rayuwa ta amori shine giya shine kaza shine kaza shi wannan sunan sabaka ila qalbihi bil ma'rifati kawai sai kadarta tunda abdul alim ne to yana nufin ya batar da shi ne amma wannan shine abdul ali yana nufin ya batar da shi ne kar ya ganar da shi cewa shi wali ne bari ya yi waɗansu aiki don ya hajjabe shi sai wannan mutumin ya zo gaban shi abdulalim shi abdulalim na Allah shi waliyin a ranar ya rasu kuma sai aka nema waye zai zamo makwafinsa a wajen Allah sai ya zamo wannan mai wannan hidiman da ya je gaban wancan abdul ali ba mutumin kirkin ba to a ranar kafin yamma ya zamo kudubi shi ne kuma aka ɗauke shi haka mai da shi ya zamo ya gaji wannan a wajen Allah a rana ɗaya ne daga safiya zuwa yammaci mutum ya zamo kudubi amma kuma shi yana neman ya bauta ya yi ma wannan hidima ne shine an ya hadimuhu bi sirki wal adabi wannan hidiman da gaskiya ita ce ta kai ta kai wannan hadimin ya gaji kuma abdul'alin na gaske domin yadda kuka san lamarin Allah yadda ake haɗuwa a zaɓi gwamna a haɗu a zaɓi wani a haɗu a zaɓi wani to haka bayan Allah yardaddu a wajen Allah suke haɗuwa suke zaɓen wani a cikin aikin Allah kuma Allah ya yarda haka abubuwan yake gudana in aka zo aka ce kai ne sai Allah ya ce kai ne eh in aka ce kai ne sai Allah ya ce kai ne eh kuma ka yi tasarrufi a cikin mulkin Allah da sunan Allah yanzu gwamna wanda aka zaɓa wayanda suka haɗu suka zaɓe shi an san yawansu sai aka ce shi ne sai Allah ya ce shi ne kuma shi zai dinga taɓa kayan Allah sai zai dinga taɓa kayan Allah kuma ya sa hannu a kan kayan Allah har wajen sallah ya ce bai yadda ka je ba ba ka isa ka je ba in ka je ko tashin hankali zai same ka eh haka abin yake duk wani abu ko da yaya ne duk abin da kake zato hakan Allah zai yi kuma da shi ne kuma wakilin Allah ne a gurin to haka abubuwan suke wa sharaqat muhabbatu zalikal wali sai soyayyen wannan walin ya haskaka fi qalbihi cikin zuciyan wanda aka tura shi wajen waliyin wal takun muhabbatun fihi to soyayya za ta kasance min haisu annahu min ahli hadaratin lahi ta gurin da yake yana daga cikin ma'abuta hadaran Allah ne kamar yadda aka haska kawo wancan ya taso don hidima ya sadu da mutumin banza ba mutumin kirki ba hadaran ta ɗauke shi kuma ta mai da shi aka naɗa shi shine wa min mastafahu Allah ta'ala li nafsi yana daga cikin wanda Allah ya zaba li nafsihi ga kansa fa yahibbuhu sai Allah ya so shi kuma li ajali hadal gardi saboda wannan manufa min gairi hadhihi muhabbati ba tare da wannan soyayyen ba fala shakka babu kokonto anna haza wannan yasiru ila Allah zai sadu da Allah walau ba da yini ko da bayan wani lokaci ne wa ma idza wasala ila alwali amma idan bawa ya sadu da wali wa qabala ala agaradihi ya fuskanci irin gararinsa wa shahawati da sha'awoyinsa wa lam yanal min waliyin ba bai samu daga wani daga wannan wali ba illa ma tsabaka gara da hu sai abinda ya dace da manufansa falaisa haza min ahli usul lillahi to kaga wannan bai zamo ya samu saduwa zuwa ga hadaran Allah ba wala min ahli usulin ilal wali bai daga cikin ahali na usuli zuwa ga wali gayatul wali fi haza to wali iyakansa anan annahu yadimu mu'asharatahu zai dawoma ne da shi suna tarayya min babil ihsani zuwa ga babi na kyautatawa lil halqi da halitta allazi amara Allah amarahu Allah bihi wanda Allah ya hore shi wa mu'asharatuhum da yin mu'ashara da shi bil ma'rufi sananne wa yaqbiba anhu asraruhu zai karbi sirrorinsa fa haza wannan law baqiya ma al wali alfu amin da zai zauna tare da waliyin shekara dubu lamyanar minu shi'an ba abin da zai samu illa wannan mu'asharar karɓar waɗansu sirrori wannan zai ta yi amma ya kai gurin da ake so ya kai ba zai yi ba Allah karka mana haka li'anna lisanul halil wali domin lisanul halin wali domin akwai da yawa wa'inda suke zuwa wajen waliyai ba don Allah ba ne suna zuwa ne wasu don su samu kuɗi ne wasu don su samu mulki ne wasu don su samu mata ne wasu don su samu wani abu ne na duniyarsu gararin da ya kai su za su samu wannan sirrin duk za ba su amma ba za su iya samun ba su zamo min hadarati ahalin lahi ba ba Allah suke nema ba gun shi yasa a wulaya akwai humuli akwai zuhuri akwai humuli akwai zuhuri zuhuri na wulaya za ka ga Allah ya nuna ma kamar shi Ibrahim misali ana ganewa wanda ya yi dandankiran bai gane ba wani iya level ɗinsa ne misali kamar su shau ɗayaru kamar su shau Ibrahim Musaddudu kamar su shau Abul Futuhati kamar su shau Man Tijjani kamar su shau a ciku kamar su wayannan duk gabaki daya ana ganewa sai dai ƙiyayya ta kasa amma in aka koro ka ko akan neman aure zaka je wajen su zaka yadda kuma na Allah ne su aka koro ka ko a bangaren kasuwanci zaka je wajen su dan kana neman ci gaba aka koro ka ko akan ma'aikatanka zaka je wajen su ka yadda kuma waliyi ne a lokacin wa'inan suna baka ne iya asararun da ke wajensu amma kai ba mu'amalan da kake yi da su don ka sadu da Allah ba ne zuciyarka ba amma ana ganewa a hakan ana ganewa da wannan domin ana ganewa wani ya fi duk wa'inda kai yanzu misali ai mun ga lau ya je wajen shau ɗaya yana neman addu'a. Mun ji Kabiru Gombe ya je wajen shehu Tijjani Nyas yana neman a masa addu'a. Mun ga ya je wajen Fantani ya je wajen shehu Ɗayaru yana neman addu'a. Mun gansu da yawa wanda suke zuwa wajen wa'inda suke neman addu'a don abin da suke kai a yi musu addu'a a kai don gani wannan lajidala babu wani abin da za a ce hakan bai yiwu ba an ga hakan to kaga ashe me yasa suka je tunda suna daidai da su me yasa suka je saboda ba su isa ba in ba su isa ba ne sai ba abin da zai kai su tun da suka je kuwa sun yadda cewa an yi tafawuki an yi sama da su akan wani abu to wannan duk wa'innan alamomi ne to duk mutumin da ya ce babu waliyi babu waliyi to a duniyance ma ƙarya ya yi domin waliyan duniya ma sun ishe shi su ya gane cewa yana zuwa neman alfarma a wajensu don sun isa a wajen a cikin gwamnatin to shi kuma gwamnatin Allah shine isasshen kowanne amma kowa an raba masa irin aikinsa ne to haka abubuwan suke yace ya ƙulu lisanul hali wali ma wasaltana lillahi baka zo mana dan Allah ba wala wasattana li ajalina baka zo mana dan mu mun isa a wajen Allah ba wa inna ma wasaltana ka zo mana ne li garadika saboda bukatanka allazi kunta tanalahu wanda kake son su bila nisbatin bainana wa bainaka babu nisba bainana wa bainaka wassalam kaga ka samu abin da kake so kuma ana ganin wannan kuru-kuru ko ka yadda ko baka yadda ba baina waliyun rahmani da baina wali shaitani ko baina wali duniya shikenan intaha ma amlahu alaina wannan shine abin da shautu jani ya rubuta mana Allah ya saka masa da alkhairi wa sa'altu an tambaye shautu jani ko shau alil haraj ya tambaye shautu jani sadatuna radiyallahu ankum shugabanninmu Allah ya yarda da ku kadista shkala alaina al'umura akwai waɗansu al'amarori wanda suka rikitar da mu fanuridu minallahi muna nema daga Allah suma min kamali fadalikum muna nema kuma daga cikin falalan da Allah ya muku daga hadaran manzan Allah an tubayyiruna ma zahara ku bayyana mana abin da ya bayyana lakum gare ku bi fadalikum minha cikin abin da Allah ya sanar da ku daga hadarin sayyidul wujudi shine ma'anansa ma hadhihi al-anwarul mushraqati wata irin haske ce wadda take haskaka ala ahlil bidayati ga ma'abucin bidayan lamari cikin tafiyan Allah fit tsariƙin cikin tsariƙa hal hiya anwarul azali wannan hasken tun azal ne eh wannan anwarul bidaya dinnan ka san idan mutum zai karbi tsarika to zai ji a dame ki in hasken ne koro shi kamar mutum yana jin bauli ne kamar mutum yana jin bayan gida ne kamar mutum yana jin kishin ruwa ne kamar mutum yana jin bacci ne kamar mutum ya gaji ne yake neman hutu to haka zai ji ba shi da katakus sai ya zo ya karba in bai zo ya karba ba to zai ji shi a takure ba a cikin nishadi ba karbansa shine nutsuwansa saboda sa'iqu sa'adati saqahu ila hadratil lahi ya tashi daga baccin gafala mai korowa na arziki an koro mutum to a wannan lokacin sai ka ji ka zo kana neman aikin ka ya karu daga kan wanda kake kai dama kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kana komai da komai sai ce ka zo ka ƙara istighfari da salati da la ilaha illallah amma ka yi shi a gaban shehinka ma'ana in bai zamo shehin ba sunan shi murabbinka in bai zama murabbinka ba sunan shi malami wanda zai maka shaida a wajen Allah ka karba kuma ba za ka bari ba wannan shi ne wai ka karba amma karban da kai ka karba ne ka shaida ba za ka bari ba ka yi wa Allah alkawari za ka yi istighfari safiya da yammaci za ka yi salati wa manzo Allah safiya da yammaci za ka yi la ilaha illallah safiya da yammaci za ka yi wazifa sau daya za ka yi zikirin juma'a kuma za ka kyautata wa sharaɗan da aka ɗora ka a kai ka kiyaye saboda ba a yi wa Allah alkawari irin wannan asaba ana so in kai alkawari to ka cika ya yi halazina amanu ufu bil uqudi lima taquluna ma la taf'aluna kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'aluna wannan shine dariqa ba wani abu ake zuwa ake daukowa daga wani gida a kawo cikin wani gidan da ba san da shi ba wannan shi ake kira dariqa to wannan hasken da ya koro kan kazo haske ne domin da kana cikin gafala ne to wannan hasken in ya same ka to haske ne to wannan hasken ne yake tambaye shi wata jami wannan hasken haske ne na azal azali fi kulli muminin akan kowane mumini yukushafu lahu anha ana yaye masa bi sababi taubati am la tushruk ana yaye masa saboda sababin tuba ne ma'ana yawan astaghfirullah ne ya kai ka ka gane am la tushrak ko kuma ba a ba a halkawa illa inda tamkin alqalbi min al-imani sai lokacin da zuciya ta sadu da imani tukunna ake yayewa mutum wa ma la ya'dilu nuru basiratun wa ma la ya'dilu da abin da baya ɓata hasken nan na basira an shuhudil minnati wato in abu ya kasance ka gane shuhudul minnati kenan yanzu wani bai isa sha ruwa ba zai amai ruwan nan gashi kuma a cikin duniya yana daga cikin abin da ya fi komi tsarki malaman likitanci ba sun yarda ya fi komi lafiya amma wani kuma sai sha ya lafiya ba to kai da ka sha kake lafiya kamar yanzu ni ga shi nan ina sha yana daga cikin yawancin abinci na ma misali misali to ya kamata mutum ya gane wannan kyauta ce ta Allah shudul minnati an maka abin da ba yi wa wani ba shine ma'anar shuhudul minnati yanzu wani yana sha yana cikin bala'i Allah ta kadiri halartar kunan wajen karatu shuhudul minnati ne kun san abin da Allah ya yi kuka zo wanda bai zo ba ya samu abin da kuka samu to shuhudul minnati ne to duk wani abin da Allah ya baka lafiya shuhudul minnati ne rashin lafiyan ba shuhudul minnati ne Allah ya yi haka ne don ya goge maka wani zunubi ya ce kai a shi Allah ya maka kyauta shuhudul minnati ne lafiya rashin lafiya samun rashi shuhudul minnati ne Allah bai baka kuɗi ba shuhudul minnati ne watakila da Allah ya bani kuɗin zan kafirce to ka kalli wa'annan to akwai shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan an baka abu ka godewa Allah idan an hana ka ka godewa Allah in an baka ka ce alhamdulillah idan an hana ka ka ce alhamdulillah ala kulli halin saboda bakan da rashin bakan duk a wajen Allah bayarwa ne shine Allahumma ja'al ida'a ida'an wa man'an ida'an Allahumma ij'al ida'a ida'an wa man'an ida'an Allah ka sanya bayarwanka bayarwa ne haninka ma bayarwa ne domin an hana hana ni da kai to kyauta ce na watakila in aka bani zan zan sabawa Allah to kaga wannan hanin sai zamo baiwa ne na an hana ka kuma karka sabawa Allah ne da ya shiga hannunka to Allah za ka saba ma. to kaga wannan rashin shigan hannun kan shi ma ya zama bayarwa akwai hadisin da nake so ya tabbatar min da wannan amma yana yawo cikin kwakwalwa na saboda ina jin lokaci bai yi ba saboda komi yana da lokacinsa ne عجبت لأمر المؤمن الأمره كله خيرا عجبت li'amril mumini ina mamaki ga al'amarin mumini al'amruhu kulluhu khairan al'amarinsa dukkansa alkhairi ne in asabatu sarra'un shakara idan wani abu na alheri ya same shi sai ya gode wa Allah fa kana khairan lahu sai zama alheri ne gare shi wa in asabahu darra'an idan cuta ne ta same shi sabara sai ya haƙuri fa kana khairan lahu sai zama alheri ne gare shi kaga both sides an shiga abin da ake nishi to wayannan abubuwan yana daga cikin wayanda suke tace irin wannan tafiya sufaye sai su dora ka akan abu wanda in ka ga abin kai in wanda yake garibi ne ya kalli abin sai ga wannan ba irin hanyar mu bane a bar shi kawai shi ya samu yadda yake so kuma ba haka ake nufi ba inda tamkinil qalbi min al-iman wa ma la ya'dil min nur basirati an shuhud al-minnati wa ma yakunu al-mashrubu da abin da zai kasance na abin sha an ɗani na yarda birad ko bar da rida bima yaf'alul mahabubi wato sanyin nan na yarda da abin da abin so yake aikatawa wa bima yajul murid da abin da muridi yake kaiwa ya kawo fi mulki anil akawani cikin mallaka na kaunu cikin zulmaniyatu na duhu wa bima yajulu da abin da mutum zai jujjuya fi malakuti wancan ta alamul mulku ne anil akawani zulmaniya yawa alamul mulku da zai zo maka shi yana tafiya ne akan zulmaniya shi kuma alamul malakutu shi kuma yana tafiya hal bil ulumi au bil fuhumi da ilimai zai zo maka ko da fahimta wa hal lil ulumi idrakan shin cikin ilimin zaka riski a ta haƙiƙa abin da yake haƙiƙa ne allazi salaka inda alƙaumi wanda ya shigar da mutanen wa hal lil fuhumi idrakan a cikin fahimtar shi ma za ka fahimci wani idraki ne lil'alamil asna ga alam mafi ɗaukaka wa ma kamaru tauhid to menene wato tauraruwar nan tauhidi watan tauhidi alladhi wal mumtad min ash-shamsi wanda yake samu madadi min shamsil ma'arifi daga ranan nan na ma'arifa wa marihu sabah menene iskan nan na yammaci allati tashagaful arwaha wanda yake sa take lullube ruhi wa Allah wannan yana faruwa ne alayidin shehi a hannun shehi ne ake samun wannan au alayidin nabi ko a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wajen shehi yake zuwa ko kuma daga hadarin sayyidul wujudi ne yake zuwa wahal ashehu dalun alallahi bi makali shi shehi yana nuna wa mutane Allah ne da zancensa amma dalun alallahi bi af'ali ko kuma yana nuna wa mutane Allah ne bi af'alihi da maganarsa am lahu quwwatun ko shehi yana da wani ƙarfi ne wa asraran da sirrori yajalu bi hal arwah wanda yake jawo ruhi ila hadaratul qudusiyya zuwa ga hadarar tsarki an fahimta wayannan duk hasken da yake faruwa wannan hasken karfin imanin da yake fara zuwa din a farko yana zuwa maka ne ta ina ka kalli shuhudul minna ne to wannan hasken yana zuwa ne ta hadarin shuhud ko yana zuwa in tazar manzo Allah in kuma tazaran shehu ne a sani in tazaran manzo Allah ne a sani to shin shehi yana nuna maka Allah ne ka gane Allah bi makali saboda yawan kala kala kala kala da maganganun da yake yi au bi af'ali ko yana nuna maka Allah ne da irin aikinsa ko kuma shehi yana da wani ƙarfi ne yana da wani sirri ne wanda yake jawo ruhi ya sada ta da hadaratul qudusiyya wa ma ya taqidu fi shaykh da abin da mutum yake da itikadi cikin shehi hal huwa mazharun lil haqaiqi shin shehin nan mazahari ne na haƙiƙa alati la tudraka hal uqulu wanda hankali baya riskansa wala fuhumun ko fahimta am huwa hakimun lin nufusi ko shi hakimi ne wajen raba nafsu bi taqwal arwahi saboda yadda zuciya za ta karfafa fakat kawai am huwa qutul arwahi ko shi shehin shi shine abincin ruhi li taqabbul min alwaridati saboda ta karbi waridai mata wanda ta iya ɗauka amma halifatun nabi ko shi shehi shi halifan annabi ne ya bilgu min asrarihil batinati wanda yake isar da saƙo daga annabi na batini allati la yudrakaha wanda ba wanda zai riske ta manish shagala da ilimin zahiri wanda ya shagala da ilimin zahiri ba zai riske ta ba fa in kana kama kulna idan duk abin da muka faɗan nan haka yake shau tijani dalan da zahirihi fakat yana ishara ne daga zahirinsa fakat wa galaba alaihi hissu amma motsi yayi rinjaye falaysa lil qulubi an yarqa fi mawadil arwahi to zuciya ba ta isa ta hauhawa gurin da ruhi yake ba wa hal li shay tasarifun shin shay yana da tasarrufi ne fi ruhin ruhi cikin ruhin ruhi amwa barzahul arwahi ko kuma shine barzahin nan ma'ajiya na ruhi fakat ila an yablaga muridu sai muridi ya iso nan waya raju anhu ya koma gabarinsa ya sake shi ya ci gaba am la yanfashimu anhu abadan ko kuma baya rabuwa da shi har abada wasalu an ahwali sheikh ina tambaya daga halayen shehi masababu fi kauni taratan kaji ƙarin tambayoyin ne fa wannan duk tambayoyi ne da aka yi wa shau tijjani eh za a warware duka albarka annabi wa tsara na hawali sheikh ina yin tambaya akan halayen shehi masabau fi kauni taratan ya jima'u ala nafsi me yasa shehi wata rana yana haduwa a cikin fahimtarsa a fahimtarsa yake wa taratan ala nabi wata rana kuma annabi Muhammadu ne, wata ratan alallahi, wata rana kuma Allah ne, kaman cewa gumsul bahara wa kafal an biya bi sahilihi. Wannan maganan hadarin annabi ne a nan gurin, akwai kuma lokacin da yake magana a kansa, akwai kuma lokacin da ya ce gumsul subhani ma a azama sha'ani, wannan magana uku ne, wale yake magana. magana uku ne kullu zalika duk wa'annan mundarjatun fi sifatihi amla duk an tara su zai iya yin magana akan kansa zai iya yin magana akan hadaran sayyidul wujudi zai iya magana akan hadaran zatin Allah duk wa'annan su indiraji cikin siffarsa ne amla bayyana sayyidi radiyallahu anka shautu ka bayyana mana wannan kulla mas'alatin bi ainiha kowace mas'ala muna son ka faɗa mana yaya take bima yashfil galila abinda zai warkar da cuta waya bari al'alila ya warkar da kishin ruwa ya warkar da cuta falam naji da ahadan ba mu samu wani mutum ɗaya ba man yashfil galila wanda ya iya warkar da mu daga wa'innan tambayoyin da na maka shehu tijani hatta an haitu li ilimika har sai da na haɗu da iliminka allazi ya biri alili wanda zai warkar da rashin lafiya na fallaha allah allah sayyidi ina haɗa ka da allah ina haɗa ka da allah ina haɗa ka da allah shehu tijani fi kashfi ma ga muka ma a muka alayya ga muka alayya ka warware min ka buɗa min cikin abin da ya shiga min duhu wahalar rumuzi ka warware min ramzi ma a shikala ladayya abin da ya gagare ni bi wahadin rabbani da irin kyautan nan na ubangiji da ya maka wa ilmul irfani da irin ilimin nan na sanin Allah da ya maka wa sirrul ilahi da sirrin nan na ubangiji da ya baka kullu mas'alatin ka warware mun dukkan mas'ala bima laha min al-kalami da abubuwan da ya taru na magananta min gairi ijihafin ba tare da tsayawa ba wa in adanabta idan ka takaita amsan fa huwa al-maqsud min hadhihi al-ulum al-irfaniyya to yana da wannan manufa ne a cikin ilimi na sanin Allah wallahu yadi muka nafa'an lil ibadi ubangiji ya dawwamar da kai shau tijjani ka zamo amfani ne ga bayi fi jami'il biladi a kowane ƙasan duniya kuma Allah ya karba Allah ya karba wannan iya tambayan kawai wannan warware wannan iya tambayan kawai ya isa aiki iya wannan tambayan ya isa aiki a warware maka menene yaya ainihin hasken da yake fara zuwa ga mutumin da yake muƙamul islami ya shiga muƙamul imani wannan hasken tun azal ne ko kuma an gamu ne tuba ne ya sa ya buɗu saboda yawan tubansa aka masa idiraki ya samu tamkini na hasken basira ko kuma to daga nan fa aka fara daga nan aka fara har a warware duk wa'annan abubuwan to wannan a malaman zahiri sai ka haɗa dubu kowa in kamar wannan tambayin iya abin da zai gaya maka kawai abin da ya sani to a nan ƙala radiyallahu anhu sai shautu ya ne ya ce aljawabu amsa wallahu muwafiqul lisawabi shau jani yana cewa law su'iltu alfu alfi mas'alatin la ajabtu bi su'alin wahidin da za ku mun tambaya miliyan zan ba ku amsa guda daya za ta warware dukkan dukkan mas'ala law su'iltu bi alfi alfi bi alfu alfi mas'alatin tambaya dubu la ajabtu bi su'alin wahidin amsa ɗaya zan baka jiyawar kar da cutar gaba ke daya saboda kamalul ma'arifati kamalul ma'arifati to anan yana cewa ilam ka sani anna hadhihi anwar wannan hasken da yake zuwa wa mutumin da ya samu farkon kashfi wato laysat azaliyatun ba azal ba ne in azal iktisabi ne ba na azal ba ne in na azal ne ba iktisabi ba ne bal ya makhluqatun an halice ta ne ta annusa min Allah saboda kewa da Allah لأهل و لأهل الطريق ga 'yan ɗariƙa don su aka yi ta'annusa ne walaisat lazimatun likulli salikin ba lazima ba ce ga duk wanda yake suluki wala fi kulli makamin ba kuma a kowane makami take ba wala fi kulli halin ba kuma a kowane hali take ba wala fi kulli tawjihin ba kuma a kowane fuska take ba faqat taqau wa qalla taqau yana yiwuwa ka samu wannan haske yana yiwuwa baka samu ba domin wani ana turo shi dariƙa ne da ƙarfin tsiya wani ana lallaminsa ne hasken ne zai fara zuwa masa to akwai hasken da yake fara zuwa kafin akwai wanda kuma aikin ne yake fara zuwa kafin hasken wa ƙauluhu da faɗinsa wa ma ya nurul basirati abin da ke ɓata hasken basira an shuhudul minnati ya kasa gane kyautan da Allah ya yi masa shuhudul minnatin nan wannan shuhudul minnatin nan wannan shuhudul minnatin nan wato ba ƙaramin kyauta ba ne amma kafin mutum ya gane to ba karamin tashin hankali ba ne ka gane Allah ya yi maka kaza bai yi wa wani ba ba kowa wani domin in kana da shuhudul minnati in Allah ya azurta ka da shuhudul minnati babu wani abun da za a zo ka kore dole sai ka gode wa Allah babu wani abu wanda abin zai zo maka baka ce alhamdulillah ba ko rashin lafiya ko lafiya ko samu ko rashi duk wanda ya zo maka da ka gode wa Allah shine wancan hadisin ajibtu li amrul mu'mini alhayruhu al'amruhu kulluhu hayran ina mamaki da al'amarin mumini al'amarinsa komi alheri ne mumini yana sabar sarra'un idan abin farin ciki ya same shi shakara sai ya gode wa Allah fakana hayar dahu wa yana sabar darra'un idan cuta ya same shi sabara sai ya haƙuri fakana hayar lahu kaga wannan wannan shine matattarin shuhudul minnati talauci samu da ka gode wa Allah eh za ka gode wa Allah domin da gaske ne yau wani da za a ba shi kuɗi yau to sha Allahu an jima zai kafirce e duk wani abin da Allah ya hana shi zai yi zai ce zai yi ƙara'i zai ce zai yi ƙara'i to kaga ashe rashin bashi wannan arzikin alhairi ne saboda an yi masa tattali ne don kare kafircin aljawabu an haza jawabi akan wannan anna min nasal haƙƙi kyautan Allah waho nurul aɓayi shi ne hasken nan na bayarwa albariz min hadaratul musiru lil manhil waridati min hadain al asma'i was sifati nurul adai hasken nan na bayarwa shine yake bayyana min hadaratihi daga hadaransa al musiru lil manhi wanda yake motsawa ga kyautan da yake zuwa min hadain al asma'i daga taskan sunaye ne wasu sifati daga sunaye da sifa huwa mimma istabdadil haqu shine wanda Allah yake bayyanawa da shi la tattasil bi anwarul basairi ba ta saduwa da hasken basira hatta tarahu ayyanan har ka ganshi kuru kuru baya yiwa wayna mataral basaira kana ganin hasken basira ne ma baraza anhu min alminahi shi yana bayyana ne daga kyautan Allah fakat kawai wa ma zalika nuru amma wannan hasken alwarid wanda yake zuwa min haratul musiratu lil manahi wanda take fitowa daga motsuwan hadara na kyauta fa inna ma zalika wannan min madatul mashi'atul ilahiyya tsantsan mashi'a ne yadda Allah yake so yayi wa huwa min al kunuzi yana daga cikin taska ne alfi istabdal haq wanda ubangiji ya bayyanar bi ilmiha da iliminta fala yutla alaiha ahadun babu wanda yake layi akan wannan balle ya gani wa qad yakashifu Allah ta'ala Allah yana iya budawa li ba'dil khassatil kibari wasu ke bantattu suna gani hatta ya rauha ayanan iyanan har su ganta kuru-kuru wasu kuma baya yiwa su ganta kaji tambaya ɗaya kenan kaga sarƙafiyan abin ba za ka iya warware kamar abubuwan da ya gagari malaman duniya har yanzu ba kowa ne ya yarda a cikin malamai an riga yin annabi muhammadu kafin annabi adam ba har yanzu ba kowa ne ya yarda da wannan ba saboda iza a zalama alaihim kamu su iya gurin da aka tsaye da su kenan har yanzu ba kowane malami ne ya gane cewa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama shi ne asalin annabi shi kadai ba, duk sauran na'iban annabi ne, ba kowa ne ya gane ba, kuma malamai ne. Malamai ne. Har yanzu ba kowane malami ne ya gane menene hikiman cin cin annabi adamu an zaune da shi gidan aljanna akan an hana shi kar ya ci ya ci ba kowa ne ya gane horon Allah ne cin ba dan ana son a zartar da wani abu ba shi da laifi ci gaba ne ma to irin wa'annan suna nan da yawa ajiyayyu a cikin shari'a saboda shari'an wani annabi ba kowane shari'a bane yake daidai da shari'an kowane annabi ba kowane bane tauhidi ɗaya ne amma shari'an ba ɗaya bane to irin wa'annan abubuwan suna nan da yawa wa qawlu wa ma yakunu al-mashrubu abin da ya kasance na abin sha an ɗani bardi rida na abincin nan na sanyin yarda bima yaf'alul mahabubu da abin da yaf'alul mahabubu masoyi yake aikatawa aljawabu amsa annal masharuba shi masharuban huwa talazzuz sahibihi shine jin daɗin ma'abucinsa bil ma'adibi da halaka wal mahaliki da halaka wa fuji al masa'iba shine kuma ake yin gaggawan musiba na shahawatan ko ina talazzuzan jin daɗi yumasilu talazzuzul baligil gaya wanda yake kama da jin daɗin nan na isa matuƙa albaligul gaya fi ju'i wajen yunwa bi alazzil matsa'ini ka sha ka ci abinci ko ka sha abin sha ko ka sha zuma amma an zuwa maka guba a ciki eh alazzu yana da daɗi amma daɗin kake ji kake lasa kai zaƙin kawai kake ji amma kuma akwai ɓoyayyen abu a ciki bi alazil matsayin wa akbaruha mafi girmanta shahawatan wajen sha'awa walazzatan da jin daɗi walaisa haza wannan baya nan min ta'ammulil abdi daga aikin bawa wala hilatan lahu ba shi da dabara fil wusul ilayhi sadu wa inna ma huwa mahabul mawhibatu wannan tsantsan kyauta ne min mawahibil haqqi na daga kyautan Ubangiji yuti man ya sha wanda Allah yana ba wanda ya so ne min fadalihi daga fadalansa wa ƙaryan tahadiha yana yanke attalar zuzu bi zalika jin daɗi da wannan hatta yin sihil isas har zai mantar da shi motsi bi alamin da raɗaɗi na tilkal masa'ibi wal mahaliki ga Allah ya mantar da mutum kamar yadda فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك فقطعنا أيديهم كذا أي أقوي إحساسي نموسي نجن دادي وندا matan da suke ganin annabi yusuf suna sare hannayensu ba sa jin alamin ba sa jin alamin kuma duk sara faƙaɗa anna aidiya hunna suna sare hannayensu ba yankawa ba fa a gudul gudul ko faƙaɗa anna aidiya hunna wa kulna hasha lillahi saboda abin da aka shagalantar da su cikin bala'in suna cikin bala'i ne amma ba sa ji suna cewa kuma hasha lillahi ma haga basharun wannan ba mutum bane in haza illa malakun karimun mala'ika ne kawai amma fa baka jin alamun na raɗaɗin kuma gashi suna sare jikinsu to wannan akwai hatta yansihil isasu bil alami eh har yana mantar da su ba sa tunanin wani motsi na raɗaɗi na talkal masa'ib wal mahalik wa qawluhu bima ya julul muridi fil mulki me yake juyar da muridi cikin mulki anal akawanil zulmaniya daga kaunu na zulmu wa ma ya julu fil malakuti me yake juyar da da shi bawa muridi cikin malakutu hal bil ulumi da fahimta da ilimi ne aw bil fuhumi ko da fahimta ne wa hal lil aqli majalin fi zalika hankali zai iya shiga nan gurin wa hal lil ulumi idrakan shin ilimi zai iya fahimta lit tahqiqil ladhi salaka inda al qawmi saboda ya tabbatar da mashigan wannan hanyar mutane wa hal lil abi lil abdi idrakan shin bawa yana da riska li alamil asna zuwa alam na al'asna aljawabu jawabi fi haza kullahu cikinsa anna jaulan al-muridina shi yawo na muridi fil mulki wal malakuti a hadaran mulku ko malakutu bil khayal khayali ne au bil arwahi ko kuma ruhi ne wa kullu zalika duk wannan la yakunu bil la yakunu baya kasancewa labil ulumi ko da ilimi wa labil fuhumi ko da fahimta amma dai khayal kariya abu gashi nan yana zuwa kariya wani abu ko ruhin ka tafi wani guri ba ilimi bane ba fahimta bane baddi anwarul qudusiyati da haske ne tsarkakeke makazufatin wanda ake turo wa mutum min hadaratul haqqi daga hadaran ubangiji taruddu alaman waradat alaihi tana zuwa wajen wanda aka turo masa ne fataksibuhu bi zalika safai sai ta yi masa tsorori ana turo mana iktisabi kenan yana iktisabi kamar yana tarawa hasken yana taruwa yana taruwa watan kinan sai ta zauna wa qurbanta kusanta min hadaratul ilahiyya daga hadaran ubangiji ya ƙadiru bi sababi tilka wannan yana da iko a wannan ala jaulanin wajen yawo fil mulki wal malakutu wal jabarutu zai yi yawo cikin mulku da malakutu da jabarutu wa haisu arada Allah bihi duk inda Allah ya so ruhinka zai yawo wannan daga Allah ne maqazufatu min hadaratil haqq la min al fuhumi wa la min al ulumi wa ƙaunuhu da faɗin da ya ce wa ma kamaru tauhidi allazi huwa to menene kamar na tauhidi allazi huwa mustamirrun wanda yake shi yana istimrari min shamsul ma'arifi mustamirrun ne ko yawa wanda yake samun madadi daga shamsul ma'arifi aljawabu jawabinsa kamaru tauhidi shi watan nan na tauhidi huwa shuhudul wahadaniyyati lillahi ta'ala shine kaga Allah shi kadai ne shuhudan ganin Allah shi kadai zauqiyan na zauqi wa kashfan na kashfi ainiyan na ido yaqiniyan ka tabbatar da Allah shi kadai ne fi jami muftariqati wujudi cikin dukkan abin da yake rabe hatta yara jami'i muftariqatiha har za ka ga duk wani abin da ya zamo ɗaiɗaya ko fi ittihadiha ya zamo ɗaiɗaya ne kal jawahirul fardi kaman jawahirul fardi allazi la yaqbalu alqismat wanda baya karɓar rabuwa gashi nan ko ina alama ne na siffan Allah amma Allah ɗaiɗaya ne ko ina alama ne na siffan Allah ka gane a zauki ka gane a kashafi amma Allah ɗaya ne yawwa wazar shuhudu wannan shuhudin gani laura magairihi da za ka nemi wani ba wannan ba lam ya kadar min mutala'atul kasarati to ba za ka iya iko ga mutala'atul kasarati wa gairiha ba Allahumma salli ala wahidil kasiri Allah ka yi salati wa guda ɗayan nan mai yawa an gane Allahumma salli ala kasirul wahidi kenan wahidul kasiri ya nuna maka wahidun ne amma kasirun shi kadai ne amma mai yawa wai abiru anhu ana ibra inda al'arifina wajen arifai bi tafridil mutlaq ana cewa makaɗaicin nan tsantsa tsantsa shi ne wanda suka san Allah Shehu Abdulrazak majnunu barhama ya sa wa littafinsa jawharul fardi wannan sunan ne jawharul fardi in kaga malami ya sa suna wa littafi to ya tattare ma'anar littafin ne daga jikin littafin kawai za a gane me yake ne ya rage maka kana kallon sunan littafin dama in dai mutum ya littafin za ka fara duba kaga misali a ce fi riyal tafsir fi riyal tafsir riyal dausayi in ka dube shi sai ka ga irin abin da aka nuna maka nan gara basa a cikin tafsirin sai ya zamo hadisi wajen dubu shida shi ibrahim ya sa a cikin tafsirin wanda ko buhari bai tara hadisin haka ba hadisi dubu shida kuma gashi ba amma in ka zo duk zai yanke maka zai baka hadisi daban-daban guda dubu shida yasa a ciki riyalu tafsir ya ɗauko nan ya haɗo nan ya haɗa ya baka kawai ga ganima ba da mutum an baka ganima Allahu akbar Allah shaka Allah shaka wa nan bayan Allah wa ya'duru anhu inda al-arifin bi tabrid al-mutlaq wa la yanalu illa ba'da safa'il ma'rifati baya samuwa sai bayan waraka na ma'arifa wa kamaliha da cikanta alhamdulillah nan za mu tsaya za mu shiga sauran anwaran kowanne a gane me ake nufi Allah kai mana dan annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره قداره العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما فيه لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح